الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna dai ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin darasi na wannan babban littafi na imam bukhari a sahih yau ranar talata ina ga muna bakwai ko takwas kai muna takwas da wata na muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya yi da 23 da wata na shidda shekara ta 2026 ya kuli imam al-musannifu al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala babu fulil ansari ila annabi sallallahu alaihi wasallam bi makkata wa bai'atul aqaba yace baban da ke magana akan zuwan da jama'a ta mutanen madina suka yi zuwa ga manzan Allah sallam da mubaya'a da aka mishi a akaba mana a can mina wurin da ake jiho annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ta'ala ya turo shi da kira mutane zuwa ga Allah ya yi shekara goma cir a garin maka yana kiransu lokacin nan dan uwan babansa abu talib da ransa kuma yana kokari da sauran yan uwansa ba shi kariya ko da ma ba su imani da shi ba saboda dan uwantaka da kasancewa dan dan uwansu wanda ya rasu to bayan shekara ta goma da hijira a wannan kafin hijira kenan da turo shi abu talib ya rasu matarsa khadija wanda ita ma take agaza mashi da tunaninta da dukiyarta ita ma ta rasu shekara ta goma to yanzu wannan lokaci al'amari ya ci tira mutanen makka sun zafafa adawarsu ga musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi da azabtar da bayan Allah saboda abin da za su ke gani yanzu a ƙarshe sun hana mutane masu imani bakin ma suke zuwa sun hana yanzu annabi sallallahu kuma kokarin da yake neman masu zuwa baki tunda yan gari abin ya zahi to mutanen Madina Allah da ikonsa Allah ya hada su da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tantauna suka yi alƙawarin karɓar musulunci sai karɓar musulunci da dare to wannan mubayar suka wuce a ƙaba biyu ce aka yi akwai ɗaya ta farko akwai ta biyu ta farkon an ce mutum goma sha biyu wanda suka yi alkawari a kan musulunci da kuma ba da kariya ga musulunci da kuma ƙoƙarin yaɗa addinin musulunci a garin madina yanzu baɗi kuma a aikin hajji na wasu ka zo su aikin hajji na baɗi kuma mutum a wata riwaya an ce tamanin da biyu wata riwaya kusan tamanin ba ɗan kaɗan wanda suka zo su suka tantamna da manzara sallam a garin makka kuma aka yi alkawari za su kalbi musulunci a nan mina saboda a makka akwai yan sa ido a mina da ke gurin taron baƙi ne a nan sai su karba shi ya sa masu da kansu kafiran sun samu matsala da rikici da yawa tsakaninsu akan cewar da suka samu labari cewar an samu labari mutanen madina su mishi mubaya'a wasu suka ce a'a ba su mishi mubaya'a ba suka samu rikici tsakaninsu wanda suka hiwa suka ce ba yi mubaya'a ba suka ce wani magana ƙarya ce shi kuma an yi wannan mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yanzu waɗannan mutane su ne suka karɓi musulunci kuma suka yi alƙawarin yaɗa wannan addini na musulunci idan suka koma garin madina kuma suka yi alkawari duka za ku ji a cikin wannan babu namu da za mu karanta a yanzu insha Allah. Haddasana Yahya ibn Mukayyir, haddasana Lais al-Muqayyil an ibn Shihab ha, wa haddasana Ahmad ibn Salih, haddasana Ambasa, haddasana Yunus an ibn Shihab az-Zuhri annahu qala akhbarani Aba akhbarani Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب هنا عميا عبد الله بن كعب شين جاغورن بابانسا لوكacin da baban shi ya makamci قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطولي yace naji babana Ka'ab bin Malik yana ba da labari lokacin da ya zauna bai je yakin Tabuka bai bi Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi dogon hadisi ƙala yake cewa ƙalibin bukair fi hadisi walakar shahidtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul aqaba yake cewa na halarci tare da manzo Allah sallam daren aqaba kiran daren da mutanen Madina suka karɓi musulunci suka yi alkawari abin akan kariya akan musulunci yace to wannan matsayi da ni aka yi wannan taro yake cewa hina tawasaqna alal islam lokacin da muka alkawari da mu da manzo Allah sallam akan karɓar musulunci da bada kariya ga musulunci yace wa ma uhibbu annali biha mashahada badr ya ce wannan zama da aka yi da ni na karɓar musulunci a daren akaba ya ce banna ganin cewar zaman da ko kuma taron yakin badar a ce ambaci sunana a yakin badar da ambace ni a daren akaba ya ce ni na yi so ambace ni daren akaba me yasa ya faɗi malamai suka ce domin daren akaba shine natijar yakin bazar in ba dan sun yi musulunci sun karɓi musulunci da a ɗauko mutane a zuwa yakin bazar kenan kaga kuma lokacin wannan karɓar musuluncin su shine dalilin kafa dola ta musulunci duka shekarun da aka yi babu dola ta musulunci to sai ke cewa in kanat badar azkara fin nasi mina yace duk da cewa mun san badar an yi ambatar ta a cikin mutane akan zaman akaba ya ce amma ni dai a guri na a kabakin tahi ma badarki sai ka ce hadasana alibin abdullahi hadasana sufiyan kala yake ce kana amur ya kulu sami'tu jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma ya kulu shi na shi jabir dan abdullahi Allah kala masa rana cewa shahida bi khalaya al-aqaba yace yan an ce khali dan uwan uwa ya ce ‘yan uwan uwata guda biyu, kenan uwayena na wajen ɓangaren uwa, ya ce sun halarci yake cewa da ni zaman da aka yi na akaba, kenan shi ma iya da cikin wanda aka yi. Ƙara abu Abdullahi, ƙara bin uyaina, a hadu ma albara abin ma'aru, ya ce ɗayan shi ne bara abin ma'aru. Wato wannan mutumin bara abin ma'aru, mubaya'a da aka yi ta akaba, ta biyu ubaya ta biyu ta gama mutum kusan 82 da muka ce ko kuma 80 bakara wannan bawan Allah lokacin da za a yi manzo Allah sun yi tatu a zabi nuqaba guda goma sha biyu ciki kenan a zabi wakilan al'umma gaba ɗaya mutum goma sha biyu to wannan bara abin ma'aru ne ce aka ce a cikin wanda suka yi mubaya'an nan gaba ɗaya shine na farkon yi mubaya bara abin ma'aru shine farkon wanda ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a akan musulunci to saboda haka yake to shi kuma ai dan uwansa ne na wani dan uwan oshe yake hakan da na gaba ko yace haddathani Ibrahim ibn Musa akhbarana Hisham annabi Jurayj akhbarahum qala ta'un qala Jabir ana wa abi wa khalaya kun Jabir yanzu kuma hadisin nashi da ya dawo yace da ni da babana Abdullahi da ‘yan uwan uwata guda biyu shi ne ɗan muka ce albara bin ma'arur ko? Ya ce, To sun halarta da ni muna cikin min ashabil aqaba wanda aka yi haɗuwa ta aqaba da daddare. Wanda suka karɓi musulunci mutanen Madina. To bismillah bala. A shi ne muka yi. Na gaba.
حدثنا ابن اخي بن شهاب عن ابيه قال اخبرني ابو ادريس عائد الله ان عباده بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه ليله العقبه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله وعصابته من اصحابه تعالوا بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف ونوفى منكم فأجروا على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فرقب فيه في الدنيا فهو كفار ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء أعطاه وإن شاء عفى عنه قال فبايعته على ذلك حدثنا قتيبة حدثنا الزيد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن الصنابحي عن الصنابحي عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك وإن غشينا من ذلك شاء كان قضاء ذلك إلى الله شيء حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورجي حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو إدريس آئذ الله بن عبد الله يتأنى أبارة بن الصامت يتأ أبارة بن الصامت دنجل المدينة من الذين شهدوا بدرا suna daga cikin wanda suka je yakin badar tare da manzo Allah sallam kuma banda wannan wa min ashabi lailatul aqaba yace yana cikin wanda aka yi daren aqaba da su ubada bin samit yana cikin nukaba hailo kenan iya cikin mutum goma sha biyu da aka zaɓi hailo kenan da shi aka yi yakin badar kuma da shi aka yi aqaba to shi wannan bawan Allah ubada bin samit Allah kara masa yana ke cewa shi ya bashi labari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce manzo Allah tsira da mutu Allah tabbata gare ke cewa wa haulahu isabatun min ashabihi lokacin da Allah sallallahu alaihi faɗin wannan magana ce gefensa akwai jama'a na sahabbansa yake cewa mutanen Madina ta'alau bayi'uni yace ku zo ku muni mubaya'a akan me yace ala Allah tushriku billahi shi akar ku akar ku hada Allah da kowa kenan mubaya'ar da mutanen Madina suka wa manzo Allah ta farko shine me kar hada Allah da kowa kar ai shirka domin a lokacin nan babban banna ita ce shirka kuma har ayyuma babban banna ita ce shirka to dai lokacin nan su a lokacin kafin shigar musulunci ne kusan kowa ma shirka yake to abu na farko kar da ku da Allah da kowa sai abu na gaba ce wala tasriqu kar ku yi sata sata a lokacin nan da washi da makami a gun laraba ya zama ruwan dare kawai mai karhi ya faɗa maras karhi ne yace to kar ku yi sata wala tazunu kar da ku yi aikin fasikanci lokacin da zanen su a gurinsu ba kun yi mace wala ta katulu auladakum yace kar ku kashe ƴaƴanku lokacin da ana kashe ƴaƴa saboda tsoron talauci mutum zai kashe diyar shi saboda tsoron talauci wala ta'tu bi butanin taftaruna baina aydikum wa arjulikum kada ku zo da wata ƙarya wanda za ku kirkiro tsakanin hannuwanku da ƙafafuwanku abu na gaba ce wala ta asuni fi ma'rufin duk wani abu da nayi muku umarni na alkhairi kar ku saba mini to akan wannan ne suka yi ragaba daya ya ce faman wafa minkum fa ajruhu ala Allah annabi ya ce duk wanda ya cika wannan alƙawarin da muka yi da shi to ladan sa yana wajen Allah wa man asaba min zalika sha'an wanda kuma ya aikata wani daga cikin wannan laifin daya fa uqiba bihi fi dunya anan duniya aka mishi haddi fa huwa kafaratu lahu to kafara shi yasa idan mutum yayi laifin da za a mishi haddi in dai ba da kisan kai bane tun aka bi shahadin nan ya zama kafara gare shi amma shi na kisan kai ya sha bamba shi wannan na kisan kai haƙƙin ne suke da yawa akwai haƙƙi na Allah ya ce kar kashe rai ka kashe akwai haƙƙin bawan Allah da kashe to shi ana bin haƙƙi wani zaka bashi tun da ya mutu ana iya bashi haƙƙin shi sai haƙƙi nawa yan uwan shi su ma haƙƙi ne tunda tana yiwa ubansu ne shi ke nemo musu abinci da sauransu ta kashe shi to yanzu idan aka zo shi na Allah idan ka tuba shi zai yahi maka suna yan uwa diya ce in ka biya diya sun haƙin su kasa kawai da zai tsare ka gobe kiyama to ina haƙin wanda aka shi shi sai a gobe kiyama iya jira ranar gobe yasa aka ce duk wanda ya kisan kai ya shiga cikin wani hali domin ranar kiyama duk wanda ya kashe mutum zai kamo shi ya shaƙo shi ya zo da shi gaban Allah ce Allah tambaye shi ne shi ya kashe shi ko Allah ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam shi yasa mutane suna daukan kisan kai banza ba banza bane banna ce ku diba ga Ka'aba da darajarta amma manzo Allah sake cewa duk darajar ki Ka'aba yace ran jinin musulmi ɗaya ya fiki a gurin Allah yanzu da wanda ya kashe mutum da wanda ya ruguza Ka'aba wa za a ga nan sha duniya bai Ka'aba za ka ba labari ga wani mutum ya ruguza Ka'aba yanzu a nuna shi lallai laifi ne babba to amma wanda ya kashe mutum ya yi amma yanzu mutane suka ɗau makami suke wada suna kashe bayan Allah akan aikin banza ne mai kuɗin mohi kuma akan banza na kashe su akwai tunani mara suke irin wannan ka je ka ɗau wai dan za a baka kuɗi ka je ka sa kanka cikin mugamara mugamara ma wanda haɗa wanda sittin da tara mutuwa ce a cikinta kuma da zama rishin tunani kuma wallahi yan uwa dukkan wannan bala'in da kuke ganin sababin shi jahilci ne shine babban sababi da kuma barin karantarwa ta alkur'ani da suna ta annabi a za musulmi ya dauka kame ya hada musulmi kashe musulmi a garin musulmi an taba yaki na musulunci a nijar ka yaki musulunci a ba yaki musulunci abin wanda zai dauka makami a kasar da ce yakin allah zai babu shi a garin musulmi yau za ka yaka to wani kuskure ba na wasa ba to saboda haka jinin musulmi yana da haɗari ba na wasa ba حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن سنابه عن عبادة بن سامت رضي الله عنه أنه قال عبادة بن سامت الله قال مثلا كتشوا إني من النقباء كأنا يا فلي yace ni ina cikin mutum goma sha biyu wakilan al'umma alladhina bay'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wanda suka wa annabi mubaya'a da daddare wa kala ce baya ana humuwa annan baya ala Allah nushrika billahi shi akan hada Allah da kowa wala nasriqa wala nazni kal mi sata kan mi fasikanci wala naqtulan nafsa allati harrama Allah illa bila kal mu kashe ran da Allah ya haramta a kashe in dai ba da haƙi na shari'a ba wanda in mutum ya hukuma za a zartar mishi hukunci a zuwa zartar da shi akan shi wala nan tahib kallam yuwa wusu ko kwace lokacin nan kwace da hoshi da makami a gurin ba komai bane wala naqabi bil janna ana ku nasi yasa ko wala naqabi bil janna yace eh riwaya bi ce akwai naqabi akwai nasi kuma wannan naqabi malami da sai ba ta kari wala naqabi bil janna ba za mu yi hukunci da aljanna ba idan muka aikata wa'annan abubuwa hukunci da aljanna Allah yake kenan in na wani abu ba na riga wani cewa ni dan aljanna ne yanzu ba gashi muna sallah ba muna aje duk wani abu da Allah yake so ayi hanyar zakka ai dai walwala ana yi amma ma je mu ce mu yi aljanna ne ne saboda haka aljanna ko da kayan aiki na gari suka mai da al'amari zuwa ga Allah muna dai fata a wurin Allah mana dace da ita yace in fa'alna zalika in muka yi haka ba za mu ce ba mu dan aljanna ne fa in ga shi min zalika shay'an idan ku muka aikata wani abu daga cikin wa'annan abubuwa da aka hana kana qadahu yace zalika ila Allah yace hukuncin shi yana wajen Allah idan mutum ya aikata wannan laifukan da aka hana yi magana a ƙarƙar sun da ran. نعم نعم نعم
فأصلحنا من شعبنا ولم يدعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ عمر تسع سنين حدثنا معلى حدثنا وحيد عن هشام عن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريد في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حديد ويقول ويقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت وأقول إنه هذا من عند الله يهديه حدثني عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي قال توفيت خديجه قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه بثلاث سنين فلبث سنتين او قريبا من ذلك ونكح عائشه وهي بنت ست سنين ثم بدا بها وهي بنت تسع سنين.
باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشه wa qudumiha almadinata wa bina'ihi biha ci baban da ke bayani akan auren annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha auren da ba taba aure irin sa ba ko ba za a irin sa ba wa qudumiha almadina da zuwan da ta garin Madina wa bina'ihi biha da kuma kwanta auren da Annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha حدثني فروة بن ابن أبي المغراء حدثنا ابن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة الله قال متى يبدأ mai gaskiya wacce take dan mai gaskiya yar mai gaskiya take cewa tazawwaja lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin kuje da kyau tace lokacin da aka daura aurenta da Annabi sallam tana yar shekara shidda tana jiran uwayenta dan ma'arfi shi yasa musulunci ya yarda da cewar a iya daurawa mace aure ko da shekara shidda ce kuma tarewa ta tare a gidanta a lokacin da ya dace a kai ta kai ta gidanta. Kuma a da a ƙauye ana yin haka daga shekara goma musamman kuma su laraba jikinsu ya ɗan sha bamban da namu kaɗa. Idan na mutane biya musan da haka ba, to jikin laraba sha bamban yanzu misali munan yan shekara goma sha biyar. To in ka kalli a laraba yan shekara sha biyu ta kai ita. To kaga kenan mu yanzu su a can yan shekara shidda to mu ana za ka same ta ta kai tara. to saboda haka daura aure wani ba laifi ba ne kuma yin aure a aure mace tana yarinya karama duka musulunci ya yarda ko ba ta'addanci ba ne ko ba laifi ba ne nasara ne maki Allah ya hana haka kuma amma nan sai zagayo ya ce ma laifi ne babba kuma amma bai ga laifi ba ta hanyar banza ba hanyar banza ana iya yi abin da bai dace ba amma ta hanyar aure ne bai gaba halicin haka to gashi ne manzala ta ya auri aisha 'yan shekara shidda to shi kenan yanzu a garin makka aka yi aurenta kafin zuwa garin madina ta ce faƙadimunar madina ta sai muka zo garin madina ta zo da ita suka hijira da ita da uwarta ana ce mata umar roman asalinta sunanta zainab amma umar roman ake ce mata da kuma ‘yan uwarta wace matan asama'u ya matan zubairu ba yawuwa ‘yanwar aisha kenan da ita da yadda da uwarta sun zo garin madina malamai suka ce shekara ta biyu da hijira a cikin watan shawwal wasu malamai suka ce ma shekara ta ɗaya ce amma dai shekara ta biyu yana da ƙarfi shekara ta biyu da hijira a cikin watan shawwal shawwal watan a ramadan aka yi shi bayan badar da wata ɗaya ba da wata ɗaya su ko wanda suka ce da shekara ɗaya in wanda suka ce da shekara ɗaya kafin badar yawwa to saboda haka sai take cewa ku zai da kyau wa fa nazalna fi bani haris ibn khazraj tace inda muka sauka in bako ya zo akwai da ake sauke shi tace mun sauka a cikin bani haris ibn khazraj ana aka sauke mu tace fau sai ne rishin lahiya irin rishin lahiya da take zuwa daga shi ta ce ake cewa haka ta yi na rishin lahiya fatamar zaka sha'ari gashi na ciccire zube ana na ana nan ta ce na warke ta ce wafa wafa gashin kai na ya cika jumaima ta cikin jumman ta ce sai da jumaima gashin da yake sabkowa hada tare ana shi na ke ce haka to jumaima kuma tasgirin shi ne kire da yan tukunya ta gashi wanda in ya taro gashi da masu gashi kamar laraba an gwasa ya ga gashi anan kinsu to sai da gashin tsabar taruwa bayan ya zube da ya taho har ya zo nan kire wannan yana nuna cewa ta dan kwambi kafin ta tare a gidanta yawwa kuma an bar ta ta samu lafiya to sai anan take cewa fa'atatni ummi ummu ruman sai uwata wata za ta ga gidan mijinta ta ce uwata ummu ruman kawai ta zo mini wata ta zo gurin aisha ba ta sama mai za'ayi ta ce wa inni labi urjuha ta ce muna wasa urjuha a ina wasannin da ake na shillo wani ɗaya ne ga jan da haka ka isu lokacin laraba a da ice ne ake gina mai kunni sai a ɗarme shi da igiya sai a zuwa ɗora ɗaya nan a ɗora ɗaya nan to kuma in ɗaya nan na haka ya zo shi yi haka suna wannan wasu aka tarro aisha amarya ce za ka ta gina mijinta ka ta ai yarinya ce ko ta ce lafi urjuha take cewa wa ma'i sawahibul li tare da ni akwai kawaye na suna wasa da kawayenta akan urjuha kaga kuma wannan na nuna ce ta kwambi a gari saboda ai ba kuwa ce da ba ta samu kawaye yawwa ta suke cewa fasara katbi sai uwata ta mun kururuwa irin da aka ɗanka kai yaka wani abu kama da haka ta ce fa'a ta yi tuha aisha ta ce na zo gurin uwata la adiri ta ce ban san ba ma turi dubi me take nihi da ni ita ban san ba gidan miji ne za ka yi ta ta ce ban san ba me take nihi da ni ta ce fa aka zaz biyadi sai ta kama hannuna hatta auqafatni ala babid dari sai da ta tseda ni a kofar gida kenan kiran suka sabka ta ce wa inni la'an huju ko la'an hiju hatta sakana ba'dunum ta ce ina wannan lumwashin na idan mutum ya tsorata ya shekara da kimi tana tsoro ne ta ce ina wanda sai da halin na samu nan tsawon na abin ya ɗauki ta ce ina shekara ban san ban menene ina za ta yi da ni har na samu ne na nutsu sun ma aka ne ko sun ma aka za sai a min ma'in ta ɗauko ruwa fama sa bihi waji ta wanke fuskata da shi wa ra'asi ta wanke mun kai sun ma'adkalatin yaddar ta shigo da ni gidan nan ina shigowa gida ta ce fa'iza niswatun min al'ansari fil bait sai ga mata ‘yan madina a tare a gidan ita yarinya ta musamman abin da ke wata wani aurenta ne yake ita musamman abin da ke an kamo ta gurin wasan yara kun gane ku yanzu an tore ita tana gurin wasan yara ba ta san ba abin da ake to shine kuma anan sai ta shigo da ita ta ce sai ga mata ‘yan madina zane ita ce ta faƙunna ala alkhairi wal baraka wa ala khairi ta'irin wannan matan suka ce ala alkhairi wal baraka Allah sanya alheri da albarka kenan alheri ya kare za ka gida za je gidan miji tace suka ce wa ala khairi ta'irin akan abin da suke nan alkhairi ake ni kamar tsuntsu wanda yake sashi a da lara suna cewa tsuntsu na alkhairi yake ce yasa ke cewa illa tsarikan ya turku bi khair akwai na sharri to sai ce ta'ir khairi in suna alkhairi ma'ana akan alkhairi yana karin magana ne kadai ta ce fa'asila matini ilaihinna kawai ta mekawa wannan mata aisha ta ce kan uwata ta meka ni hannunsu ashe mata da za su shirya ta a mata wanka mata kwalliya aka ta gidanta ta meka ta hannunsu saboda haka sai take cewa fa'asila hana min sha'ani suka gyara al'amari da ma'ana suka mata kwalliya suka mata ado suka yi komai kaga kenan yi wa mace kwalliya za ka ta gidan miji inda ba yi ba abu na haram ko wannan burodi ko na abu ba yi ba amma inda kwalliya ta ado inda ba wanda zai abu na bane ba inda ba wanda zai shiga cikin shari'a bane babu damu saboda haka tace suka gyara al'amari na tace kawai suka taho da ni falam ya ru'uni aka shigo da ita gida tace falam ya ru'uni illa rasul sallam duhan tace ba abin da ya firgita ni na tsorata tace kawai sai na gama zaratar ya shigo lokacin wallaha kenan da sayin ya kata sai shigo lokacin wallaha suka cewa fa asala matini ilahi wanda nake hannunta sai ta mai kanu sallam shiga matar kana an kare amarya ta zo gidanta radiyallahu anha ta ce wa ana yawma idin bintu tis'isi ni ku alannan yan shekara tara kenan tana shekara tara an yi shekara uku da mai da daurin auren da kwai hadisin wannan sai hadisi ka karanta ruwa ta gaba ko haddasa na mu'alla haddasa na wuhai an hisham bin urwa an abi an aisha ta radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la annabi sai yake cewa aisha urituki fil manami marrataini annabi zai yace cewa aisha lokacin tana gidan shi ya ce sau biyu a mafarki aka nuna mulki saboda aka a zama matar shi mawarkin annabawa aka yi kuma na bayan allah ma na gari shi ma domin bayan allah na gari da wuya su yi mawarki haka mata faru ba saboda haka sai ke cewa an nuna mulki sau biyu a mawarki ya ce ara annaki fi haka ne ko? me yasa muku? haka ne min haririn ya ce ina ganin ki a cikin wani yanki na alharini wa ya kulu ko? hazi imra aka samu kwanan kuma duka hazi imra tuka wannan matar ka ce so bi ake nuna miki a ce mai wannan matar ka ce ya ce fa aka shibu fa izahiya anti ya ce idan na buɗe idona na diba sai in ga ke ce faƙulu sai in ce in ya kuwa za min indillah inda wannan mulki daga Allah ne yi yimdi Allah zai zartar da shi kenan zai kasance wannan abu da nake gani حدثني أبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أنه قال yake cewa tuwafiyat khadijatu qabla maji annabi sallallahu alaihi wasallam madina bi salasirin yace khadija matar manzo Allah sallallahu ta rasu kafin zuwan annabi sallallahu garin madina da shekara biyu dan shekara uku ma'ana kafin hijira sauran shekara uku kenan shekara ta goma da bi isa khadija ta rasu da ita da abu talib a shekara ɗaya zai yanzu da muka yi bayani akan haka sai yake cewa fala bisa sanatani au karuba min zalika ya zauna shekara biyu ko kusa da shekara biyu wannan ka Aisha sai ya aure Aisha a zahirin wannan magana ta nan kamar bayan Khadija ta rasu bai aure ba sai Aisha a ba haka ake nihi ba bayan ta ya tabbata ba aure Sauda Sauda ita ce matar shi ta biyu to amma abin da ake nufi a nan kafin ya aure Aisha ya zauna kusan shekara biyu kenan wannan nuna maka cewar kafin ya hijira aka ɗaura aure kuma iya garin Madina kaga shekara uku dan ta fito shekara uku ta fito can ya shi nan shekara biyu kuma ga da yawwa duka da yadda suka wani ko ne in ka ba za ka kusa da hakan ne wahiya bintu sitti sini lokacin da aka ɗalma an mutane an shekara shida summa bana biha wahiya bintu tisi'i sinin wahiyar bintu tis'i sinin sannan a kwanta wani tana yar shekara ma'ana aka kai ta gidanta tana yar shekara tara da wani shi ne ƙarshen wani babu ina gane za mu kai shi ta babu ne kenan kaga ita aisha ina ta yi wayo ina nan zanen tunda wanda yana wasa a kamo shi aka zo da shi duk suna alaƙa wasu abu ko ba wani abu kuma aka zauna lahiya kuma yanzu ba abin da ake abin da ake matsar da ake wa suke wanko a nan da zaran ya hana amma suna da yara ƙanana suna yi yanzu ma da zaran ya ce sha takwas amma suna nan suna aiwa kafin sha takwas kenan dai bukatar akwai tafi suna bukatar akwai ta yawon yanzu misali yariyar aka ce kar an aka ce an saboda Allah kar awa mace aure ta kai shekara goma sha takwas na ɗaya dai musulunci a gane da kyau ba ya ci na saba ya ce awa yarinya aure ya shekara ta amma shi bai rihe ba bai kulle ba in kuna so ta kai yadda kuke so ba rihe ba amma ne kar a yi abin da za a yi zalunci a ciki kenan farko ba ci da safe ce yan shekara ta kuma yawan ce ya ce kawai dole yan shekara ta na biyu kuma anan idan ya mace ta kai lokacin da take buƙatar aure to idan ba mata auren nan ba akan iya samun matsala kuma haka din yana faruwa ne kafin sha takwas yanzu misali ga mace tana buƙatar aure ta kai shekara sha biyar ko sha shidda ko uwayenta da hali kuma ta samu miji yanzu kawai ya ce nasara kawai kala ya aure sai ta kai sha takwas to kaga yanzu a irin wannan yanayi in aka ci kala ya aure tana ta aihu ko ba a yi auren ba nawa yanzu suka aihu a kowane gari a kullum ana aihuwa a shekara har sha biyar. Eh, wani kun duk unguwar da kaji akwai kowace unguwa. saboda haka kenan ya kamata a ita mace inda ta wala al'ada za ta aihu kuma yanzu duk mafi yawa za ga yana yan cesium suna al'ada kaga kenan kuma shi da ma kadai shi abin da ke musulunci shi a kullum ta duniya abu ne tsaka tsakiya shi bai takura amma bai matsewa ya haino ya ce kan ga sai ya kyale ku ne kuke so yanzu ba musulunci bai ce ba dole ka wadiyar ka aure shekara tara kuma a lo'i shi mutum ana kallon shi ana kallon yadda yake yanzu misali akwai yariyar da a shekara sha takwas ma ubanta ba zai mata aure ba akwai yaran da masu lahiya jiki su ɗan gaba sai ya ganta a sha takwas amma kai ma ce muna mata muka iya eh akwai wanda kuma bata kai haka ɗan hoza mata ya danganta ne da mutum da lahiyar shi da kuma ikon da ake da kwai bal ma da ragaba ta mutum akwai yariyar da ɗin ta taso kai daga zaka ce wani ai maza za mata aure akwai wanda kai ko za ka samu da ka ce wanda ko shekara ne ba wani matsala ta gani yanar da ya kamata a gane da cewa musulunci babu wani takura cikin sana amma na mashallah نعم
ولا يلزم الكف مع القرين مع مع فتح العين مع فتح العين ويتبعه التي كلا وعتلا وقلنا قلنا بالسيف ردا حق ويا يمدون فضل مقسم لما يجلى وربي معي بعدي وإني إلهما عذابي آياتي آياتي مضافة الهدى to mara imamun ru'aini wani allah ta'ala ya shi kansa yake cewa wala ya tuba ukun haffa ma'afati ba wa in taru mai huda la ya tuba ukun ka ce la ya tuba ukun ka ce la ya tabi ukun ya ce haffa ita kamar shi rashin karfi in an ce rashin karfi ce an dan mai shi kenan la ya tuba ukun su kwanta la ya tabi ukun ya ce ma'afati ba'ihi ka ce yadda ba shi ko la ya- wancan ya tabi uku masali ka su ko ya tuba uku yake cewa haka nan wanda zai amin wa taba atum zuriyatu shi ma haka nan kinan wa atba atum a can wa taba atum zuriyatu eh a bashi na na suratul eh, shu'ara ko yawa na suratul shu'ara da muke nema menene menene ayar ya yawa wa shu'ara'u yatba'uhumul gawun wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun shi kuma tace yattabi'uhumul gawun kenan da wannan da la la yattabi'ukum la wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun duka haka za ka karanta su kenan kai dalmi kar kai karfi kuma kai wasali sama akan ba shi yasa ce fi zulla abin da ake ni anan zulla sirtu shu'ara yake cewa wanda ke da wannan qira'a ihtalla malan nafi'u wa tala yace ya ɗaukaka. wa kul yace ta ta'ifun ta'ifun yake ta'ifun min ash-shaytani ko kaga ce ta'ifun min ash-shaytani kace ta'ifun min ash-shaytani kaga ce ta'ifun min ash-shaytani kace ta'ifun min ash-shaytani mala arba kaji wannan kira ta'ifun min ash-shaytani kaga ce ta'ifun suwa suke da wannan kira ce rida haqqu malam kisa'i da ibnu kasir da abu amr malamai uku kenan malamai hudu sun ga cewa ta'ifun min ash-shaytani idza massahum ta'ifun min ash-shaytani suka ce idza massahum ta'ifun min ash-shaytani kenan su uku ne ana malam kisa'i da malam abu amr da malam ibnu kasir sai kuma wa ikwanu yamuddunahum fil gayyi yake cewa yamuddunahum ko mum kace yamuddunahum kai ruha wa kasir damma yamuddunahum go daga ce yumiddunahum yace dan markamata wasa di kasa game na ta kasa ta mun jaye domin ko yamuddunahum yace wannan shi ma kira ta malam nafi ce shi kadai ne kira ne kira irin waccan da yamuddunahum fil ghayb su kuma yumiddunahum fil ghayb shi ko yamuddunahum fil ghayb sun malaiku su to sura ta kare sai ya atul idafa yake ce akwai ya atul idafa guda bakwai akwai rabbiya akwai mai iya akwai ba'diya akwai inniya guda biyu kilahuma shi sai kilahuma kenan mun samu nawa kenan nan mun samu biyar kenan tuna eh, inniya guda biyu ce ga can uku biyar sai azabiya shidda sai ayatiya ta bakwai kenan to wannan su ne ya atul idafa yace mudafatu hal'ula yace su ne ya atul idafa wanda suke cikin wannan sura da muka karanta su guda bakwai wanda suke madaukaka to ina ga kuma sai suratul anfal